الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه وسلم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عظيم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل سلام عليكم bayan an gaba abin da aka gama na babbar mara tsakanin mutanen fir'auna da mutanen annabi musa ko da annabi musa mutanen fir'auna sun dawo mutanen annabi musa to bayan wannan bayan cewa in ta haɗa al-ma'araka ma'arakatu ashabul imani da kuma askar fir'auna rundunar fir'auna asalin yanzu da wannan masu suke imani da ake sauran wanda ba su imani ba da shirin dinar da auna mutanen da ba ba su abu ba yana da jama'a ba ko ba ba su ajiye ko mutanen ba akwai waɗanda ba masu ba masu asin ba a nan dai tsarin amanna da rabin alamina duk masu aiki ba mu ji ɗaya da ya ce ce da imani ban kulkiyar taharatu ajina wannan alif da lamin din istikirafiya ne duk wani wani da ya wato sihiri a kashe a nan ya imani kaga duk masu yi yi yi wani amma ba su ke nan ba a yi masu aure to an gaba wa wani gwagwa mun ya faru kuma mai tambaya ya yi da mun imani masu kuma da suka fi imani da ba da wani kira inda wanda annabi sun ta yi sai su aure annabi musa wanda ake wahalarwa to kuma ga jama'ar fir'aunan ma su masu tsafin wanda kuma maka dawo mutanen Allah to da wani ne aka saka mun ya faru shi ne wannan ayata ta gaya والأوحينا إلى موسى سيبقى يوحي جعلنا موسى فكي من جعلتني في عبادي فتفد باينا أنا بأفكي سوى نيو دليل لأفكي أمنتي موسى يتفد باينا الله جماعة أما أكثر أبدا أنا في عبادي أنا نقول أبدا أفكي أمنتي موسى فأفكي أمنتي موسى فتفكي كثير جلد da daddare ka kwasu bayan Allah bayan na ka bar garin da domin in na kuma ta bari za a je to shi shi awa da ya yana kokon ba ya tura duk inda za a tura a zo a haɗa dangi za a zo a gama da annabi Musa da da annabi Haruna da jama'a da suke imani duk da akwai su a jinsu a kan yanzu abin da suka ce suna suna magana kuma ga ubangiji yana kallon ko shi ya yi tsawon gobe zai bari ko shi ba sai wani da annabi sa zai ce ko ku bar da ni da dare domin in na ku duka wa ku za a ce Isa sai Allah ya ce muku so annabi Isa ka tafi da daddare da ibadi bayana bayina in ka ji Allah ya raba kowa ya kawo annabi hakki Fir'aun ba ya raba ba amma waɗannan da Allah ya raba su gare su duk wanda kaga Allah ya raba su gare su to wannan ita ce da ku ku eh kamar yanzu gida yake kace ya kai dana to sun sauran ba eh kadin wani wanda kake ko to ko kuma kake sarrafa da sharifi ne sarrafa a mutum ne yake sa a ra'a shi ga wanda yana da ɗan uwa ido da zuwa to ibadi anan Allah yana girmama ainihin waɗanda suka imani da ne suke da kafin bayina wanda suka kabalce ne ku bar gari idan kun je fa garib lahum tariqan fil bahri yaqa an an Allah ya san hanyar da za su ba mafaka ba inda za a yi sai an sai an raka to ya ka gudu ba illa bane sai da ga ruwan na fito ai ba ka ji nan ba Allah ta san ba to amma saboda Allah ya san me zai faru kuma a wurin san da za su zo ko me zai faru eh kika ai a wata kiyya Allah ya ga mana cewa falamma tara al جمعان قال أصحاب موسى لا نجرأه جدا أجل موسى من جوجة الثاني تنسى جاء أما جدا هذا في الأول من فرع سواء بكى لنا فسن بكى آسم بكى آسم بكى في السنة فأرسل فرعون في مبائل الحاكمين إن هؤلاء لترجمة كمجنون فرعون يسعى حتى يسمي لا قوة قوة يسمي mu je mu tsuru da ɗan mutanen nan inda hawa na yadda yi mafi tsari wanda ɗan mutanen nan ai kan ai kun ne da su zubo mu ba shi ba a gaba to to fir'auna ya biyo annabi Musa da mahaya da makamai da rundunoni waɗanda ba su da iyaka to me ba kuma fir'auna ya janno ya biyo ya biyo annabi Musa mutanen annabi Musa suka waiwaya sai suka baza fir'auna a bayan suna jin sukuwa har ma ya kai suna ganin masu sukuwa su ma ba suna annabi ne zai faru to shi ne suka ce wa annabi Musa inna la mudrafun ba ma inna la mudrafun ba ba kuma wannan hana mudrafun ba a wallahi an samu ne kawai an gama ajali sun san gaban su goji bayan su fir'auna suka ce wallahi kawai an gama samu an gama samu annabi Musa ce ne sanda magana ku kenan ba wannan da take magana ba ba ita ce magana ba inna masihi rabbi sayahdi ayi ina tare da ubangiji na da sannu zai shirye ni zuwa zai nuna min hanya sai na fita ku da ku da kuka fita ba amma na ga fita shi ne anan Allah ya ce fa auha ya ilai amin da rizqa ataka sabbi ataka ya rike maka wahayi da ke ki koyi bi a haka na ba ka da ba ba da da ku ba nan da aka kuma da da ku da da ba ka ta hanya ta cikin gobe a nan ba haka Allah ya ce ta zama kuma ya baka bukaiya ruwa ya zama ba ruwa ya zama hanya to da ne aka duka to shi ne sai ka wata ga yara ita ta duka da sanda fam salaka fa kana kullu jikin ka dauka sai ka ga duka ne duka da sanda da ya duka ko shi ko shi sai ya fa kana kullu jikin ka ajawa da ni sai shi wa da sai ta ta dauka kamar kare kalan duke wanda yake mai girma a taka a wuce to abin da ya faru ke a nan Allah ya kiyaye mana cewa ka zo da wani tsarika bilbar la ta samu da raka ta kawannan da kai da jama'a ya Allah Allah ku taka kojin ne nan shi da kuke taka inda ya buce ba ruwa da ba duka ku a ganin ruwa ne to la ta samu da raka kakka ji tsoron ne ya Allah wala ta ta kakka ji tsoron arzika za su rike ka ba domin abin da ya sa Allah ya bada samu da raka kakkar ya rike ka ai ko ni su zaro kafin su gaba fita aure ya nuna ta annabi suke aure su su shigo ruwa ruwa to me zai faru ko dai ya zama ruwa to duka ba ɗaya su ko kuma yana nan aure an daurinta su taka suna ganin su ba su ko su aure su taka kuma su haye ta haye su sai ya ala ta kawo barka ku je ku ne da ku wuce ba za a shiga ku ba wala ta ta da ba wani da ba ku ba ku wuce ba su ku ba ku wuce ba ya za a yi ku shi abin da aka ba Allah yake ku je ba za ku rufu ba za ku wuce ba ku kuma ba za ku wuce ku ba to me yasa Allah yake la ta kawo da raka duk maganar al'adar Musa ba ta tare ba amma maganar da Allah yake da shi yake ba kar ka ji tsoron alƙeka kar ka ji tsoron kalisi to sauran fa jagora in yi mutu wasu sun mutu ba ai ai jagora in yi mutu musamman jagora zuwa ga Allah in ya kai kun kai in ya kun ji ta irin ne ya shi ne kada in tsawo la ta kafu darakan wa la ta sha to me faru فأتبعهم فرعون بجنودهم فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه
kenan fa atba'ahu fir'aun bi junubi sai fir'aun ya ji shi kuwa da rundunan nasa wato ya shigo ruwa ya doki koji ya tsage annabi Allah ya zama bisashe sun taka sun wuce suna tafiya sun je ba su ƙara ta ƙarshe ba fir'aun shi ma ya shigo atba'ahu fir'aun fir'aun sai ya biyo shi a cikin ne ya bi a cikin wannan inda annabi Musa da ya tsara suke tafiya to ya aka yi suke fada shi da kuma yana da yin ba da shi annan Musa ya tsara kayayi an ce da ya tsara kayayi Allah ka sai yoyoyi da suke aure suna shigowa kuma kuma wurin yana nan yanda yake a ɓangarori sai ya tashi neman zai sa sandarsa ya doki kogin dukan farko ya doka ba ya zama ɓangarori ba sai ya ga zai tashi duka don ya dawo kogi sai Allah ya ce a ukurukul bahara hawa annabi ma sai dai muke bakko shi a yadda yake innahu mubarak in ka doke shi da dawo ba ba su ji ba bari sai sun gama shigowa gaba daya in gaba muku da sunna sannan za mu ce kai ko ji sai ko ba kai ko ba ka samu haka ne kuma sai sun gama shigowa sannan Allah ce kai ko ji ko ko ji ne ko ba ka samu ya ya mu ya mu ta har ruwa ya dawo ruwa kike da da shi ya gudu ne da ma da shi wanda ke ake to idan na ma'ana in aka ce in yi ko to ba ka ba da ma'anar abin da aka ba a gaskiya ba ma ba ce ba san abin da ke kan yi tsawa ya aka yi ya aka yi to gaskiya ba ma ba ce to an ba ka kana yanzu na ce in ya ce na sha wahala sai jidda na sha wahala sosai sai na gaya masa gaskiya cewa wahala a sha wata kila wahalar da ta tafiya ko ta ne amma in ya ce a haɗa ne ma a haɗa ne to ni na ka abin da ya zaɓe sai na ba da labari to tafiya kun nuna yanni ma tafiya da haka abin da ya same shi ya same shi kawai tafiya kun ma tafiya nuna yanni na nutsewar to amma abin da ya same shi kan nutsewar ita kalar yanayin nutsewar ita ita ta san shi suka san abin da ya same shi to ne faru mana wa bal fir'aunu qawluhu wa ma hada lalle fir'auna ya halaka da mutanensa ba a shi yadda su ba ba ya ce a hadithu ila sabil rasul ma a hadithu ila ila sabil rasul ba abin da yake fiye da su ke ke ke ke ke hanya madinaciya Allah ya a ban da fir'auna ya fatar da mutane wa man hada duk da su ba sai su ba to yanzu sai kaga ne fir'auna ne ya fatar da shi da fatar ubangiji to ne shi ya fatar da shi shi ya nuna da ruwa da ne shi da kuma shi wanda aka kasa diba ila da shi kenan a a har shi da yake da kawo ne wanda ya nuna ba aure da mu dukkan da shi shi da da wanda ya kasa da wanda aka kasa dan haka har ka dogara da cewa kai kada da kai akai a a me yasa kai ka kasa da ka ji wanda ya kasa da kai ubangiji ka ne shi da kake kaji ya kake kira ka ji inda zai a a dole ne an ba mutum basira an ba mutum hankali kuma an ba shi kafa kai ilimi idan ka ci wannan na ka gane gaskiya ake zanta ko ba gaskiya ba to ruwan kanka ne in ka bata aka ja ka a haka ka tafi a haka to in ka je a ranar lahira sai ba kuma an maka amma abin da ake so lalle lalle dan adam ya kalli wani ko ya kalli wata hanya da kyakkyawar da kan hanyar mai kyau ce bai gano ka ba to amma ba ta akai duk da haka kawai ta tafiya ta tafiya ba mun ne yi kokari ya samu nutsuwa da kyau da kyau da dukkan wasila da Allah ya ba shi ya samu tabbata wannan ne wani ya iya aballa fir'auna qaumahu wa ma hada lalle fir'auna ya wahalaka kansa ya wahalaka da mutanensa ya halaka da kansa ya halaka da mutanensa shi ne shi ya mutu ba shi ya ba kaga akwai ilimin wani sabo da wani karshe da tsanin da bai je kamata a faɗin shi mama in dai ba dan dan ka kawai ba dan wani ba su karo da gidan a tada da irin mutanen mu a nan a inda muke zaune malamai da muke tare da su daya biyu uku hudu suna kallon da su suna kallon na sai da ni ta wani malami da ya zo cikin zaman da muke yi na da'ira na bincike da muka yi a duk sati muka zauna mu tattauna matsaloli waɗanda suke wato gururi ko kuma waɗanda suke ya kamata mu tsara fassahawa mu ga yaya suke to a yin wannan zama akwai malamin da yana cikin wanda muke zaman da shi ya ɗauko wata magana wanda kamar yana ƙoƙarin shi ya yarda da ita ma da kan muka karɓo da muka kwakwabe shi cewa fir'auna ta gaskiya kamar wai ya rufe imani kuma da ku je da mu haka ne eh na eh ai shi ne ai magana wannan ai an magana ta kai bayan shi ai shi ne ta kai kan cewa iran da auna saboda ne saboda da yazo ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi bani isra'ila ya kan shahada a cikin kuma yace wa ana min al-muslimina to ai bai mutu ba sai da yawan magana a'a ya kada ko mun sun kawo aiki da duk aka da rabe da wani kai akan ba duk ayoyi da ya nuna su tsawon nisa sun maganar cewa akwai abin asko ya kadu da tsawon wani ya wasu aure da hulun ba aure da hulun na an ce ba to ba an ce wani kuma ya illa wani ba kuma su nuna ba shi ba ba aure da hulun ce ba to in yi kuma illa wani ba sun yi maganganu da yawa da suka ce ba da abubuwa an gane amma ba haka ba ne kuma haka ce ga ai da ba san annabi Musa yana ta cewa ba zai imani ba hatta ya rawa azabar Allah har sai ya ga azaba da ne zai imani to ai ya ganta kuma ya imani da ko yake ba amma ba haka bane ba lalle ya auna sau jira ba saboda ayoyi waɗanda suka nuna bayan ya mutu akwai ayoyi ai na bayan ya mutu da Allah yake cewa fal yawma nunajjika bi badanika muka tura liman khalaqaka aya to dai dai da aya da shi ne ne da na aya da cewa Allah ya tabbata wani wanda wannan da ba ta gaskiya fir'auna abinda ake ganin ma shi fir'auna shi ke da in an zo a gora kuma bai da fir'auna da kan wani ya fi lalacewa wasu na ganin fir'auna ne wasu na ganin fir'auna ne wani da ke fir'auna ne da ke aiki shi fir'auna shi ke kan baya tilastawa har ya kashe in ba a ba ne ba wasu wasu ne ka an kai kashi ke bayan ana nan da kuka da aka da kai ke rage ne halakar da su ba su ko shedan a shi ko fir'auna cewa ne in ba imani ba ya azabtar in ba imani ba to shedan bai haka to mu je dai mala wannan ruwa an ce a irin a irin a irin magana da ake ya ka irin ta tarihi nan da kake ji ka a tajira aka ce wai wata rana ke ɗaya wai ya je wajen fir'auna yake to kai kai wani da kai wani kafirci wajen fir'auna yake ka yi da kai da kake fakar da al'umma gaba daya kuma har abada kai da farko har abada kake kana mutuwa kana wa ma'aiki sai dai ku aje ka yi in ka gida shi ne Allah ne da abun da ne aje na ce ne Allah ne ai karshe da akwai Allah amma dai wannan magana ce ne da haka hulun kada to tunda to shi ke nan da ina ko da ba ma ina ko wani don goma ani to
إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى sannan kuma an gama kuma shedan ai ko aure ya kula mutanen annabi Musa da mutu Isra'ila duk Allah ko ko to duk Allah ko ko to an yi musu abin da aka yi wanda za mu ji abin da su kuma suka yi a nan gaba kana to nan kuma sai Allah ya ce ya bani Isra'ila amma wannan maganar da aka yi da su bani Isra'ila ba da bani Isra'ila da aka Allah ko ko ake ba amma ana gaya wa bani Isra'ila da suka zo lokacin manzon Allah wanda suke iya iya tsaye waɗanda su waɗannan al'umma Annabi Muhammad domin duk wanda Annabi Muhammad ya kafa a lokacin sa ya same ka ko al'umma waye ke tare da Annabi Muhammad ka goge sunanka daga al'umma wa Annabi ka dawo ummatu Muhammad ita amma ka ki ko ka so haka da shi hudawa a wannan lokaci suka ce bai tsaka su masu mutaci ne su suna da annaba annabawa kaza aka yi a cikin su su ba zai cewa annaba annaba hakika haka ne babu annabawa da al'umma da aka ba annabawa da duk da yawa irin da Isra'ila ai ko wannan annabi ne shi ba annabi ba wani annabi ne wani annabi an ce kusa annabi da duk da yawa a cikin su to suna su suna su aho da wannan zuwa yanzu wannan ba abin da ya bace الجنود اللي اول كده ده لا تفيد اكيد عن اي سؤال لا لا ده اي موضوع ما بعرفه اول كده نزل ده اكيد عن لا ده كان الله يسلم يا كده من اسرائيل يا كده كوكي النبي يا كده كوكي واحد كان اكيد مثلا yake da an aljaina ku min adubu ku kuna mun tsere da ku wato kakannin ku kenan mun tsere da ku daga ainihin makoyi shi ne fir'auna domin yanzu misali da fir'auna ya fito wannan bani isra'ila ba kafa na wani lokaci ko shi na bari ita da su Allah ina shi ba to shi tsere da waɗannan tsere da waɗannan shi ne ake ta an daina su mun tsere da ku min adurukum daga makiyin ku domin a fir'aun makiyin bani Isra'ila ne ya kashe ƴaƴa maza ya kama ƴaƴa mata ya mai da su ainihin yanzu sannan ya sa su aiki mummunan aiki haka yake daga mutane duk ɗawa ko su ne ɗan gata a wajen da ɗawa shi ne ɓangaren jiki irin da ɗawa Allah yake tuna muku cewa ku tuna tsirar wanda muka yi daga maciyayi tsere da kakannin ku daga maciyan ku wa wa'adna ku janiba qulul aina kuma ku tuna cewa mun yi alƙawari da ku mun yi alƙawari na gani da su kakannin naku a ɓangaren dutse na tsuri ɓangaren na dama mun yi zaɓi munajati da annabi Musa da ku gaba daya domin ba zai Isra'ila ba a manta ba ai Allah ya ya umarci annabi Musa cewa ya zaɓo mutum arba'in su taho zo su magana a kan wa qala Musa qawmuhu sab'ina rajulan min katina ya zaɓo mutum arba'in din haka aka zo kuma Allah ya yi magana fakila kujuma ajalakum bi quwwa ai kujuma ajalakum wadanda aka gane to Allah yake kina waɗannan da muke kira ilin da ku kina wannan lokacin da muke gane wa adna ku gane ba turul ayn ko kuma gane da Allah ya da annabi Musa lokacin da zai sako a taura to kamar gane da shi ne shi da ya sako ya sako ne tsaka da da shi ya gane wa nazalna alaikum manna wa salwa ya kace kina muku cewa ku kika kan mun dokar muku da almanni wa salwa shine abin da ake kira dar'a shine manni wato rediyar da aka kuma in an ce ne man kace da ma da zuma da kaza ake ta faɗa kawai ake kayan daɗi shi kenan almanu kayan daɗi wasalwa da kuma soyayyu ɗan kira shi ne salwa shi ne salwa a to ai ai ba wasu suke soya ba suna sakkowa a haka sai dai ka ji abin da zamu karanta aya daga mutum ya ake ce mana
خذوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى كلوا كلوا da abin ya na kofi a ce kudu wannan abin kujin a cikin ba umarni na izini ku ta akawai min tayyibat ba daga da'a dan abin da muka azurta muku idan ka ce tayyibat galiban ana nufin harkaka to wannan idan a cikin harkar mutum kenan mu waɗanda suke ɗan adam mu ne ake ta harbi ake karda don ka cire ƙarfi ta kashe haram to wannan daga sama yake ina magana haram sai dai yake da mai daɗi ku cika daga da'a ɗa na mara zaɓi abinda muka azurta ku da shi ba ba dakawa ba dakawa ba komai a dakai yake na dasuwa na koyuwa a koyon shi wanda kuma ba siya ake ba dakawa ake ba irin su zuma da sauransu to hakan suke a dangalin nan a dangalin a dangalin haka Allah ya ce wala ta kago shi amma kada ku shi shi kada ku dagawa kada ku kafirce wannan magana ke ba idan ku shi ku gode ku yi ku goge wa ni'ima rashin goge wa ni'ima shi ne tsadawa ta ni'ima ni'ima tana neman abu guda biyu inda aka yi kuma idan aka rasa biyu ba wai biyu wai a samu ɗaya daga ciki ba biyun gaba an yi suna idan ɗaya ya goce ka kafa ce wa ni'ima Allah menene na farko ni'ima Allah na neman ka gode ka gode godiya Allah ya san ka ji daɗi ka gode masa to shi ma Allah yana sa ka ji daya abu na biyu wannan abin da aka rubuta ka da shi ka sa shi a cikin jin Allah ka yi biyayya Allah ka ka saba masa idan Allah ya baka ko ka ce ka gode ya ka ɗauke shi ka sa shi a cikin saban Allah ba ka gode ba ka bikin ta wannan ba sai ka ce ba godiya kai ba da aiki da abu guda biyu in sun ya samu bawa ya gode wa Allah ne gode Allah ka kada ido ka kada zuciyarka ka kalli Allah shi ya baka kuma ka rinko ka ka ce ka gode wannan kai godiyar ba shi da godiyar zuci sannan wannan abu ɗaukaki in na ce ne ba a da ta abin ka ba ki bauta wa Allah da zama nuna wa Allah ka gode a cikin bayan sa samu waɗansu waɗanda suke bayan Allah ne yana kallo kana ba su a zuciyarka kana nago ni godiya nake da wannan bayarwa su suna nagode sai kana nagode kai su kake kai suke kallo suna godewa kai kuma kana kallon su kana gode wa ubangiji to wannan abu da daɗi yake ga wanda aka ba wa rayuwa to Allah ya ce kada kada ku ci ku ci mutunci la taɓa gauti sai ya hilla alaikum gaban bi kasarin ha ya hilla ay yajiba wa bi dammiha ya hulla fi halla ma wuce da yake cikin mazi to mudari ɗinsa yana zuwa da ma'anoni guda uku akwai halla ya hullu akwai halla ya hullu akwai akwai kuma halla ya hullu shi halla ya hullu wannan ke na sauka ne ma'anar nazara to shi yana zuwa da ya hullu yana zuwa da ya hullu duk ɗaya ne idan dai ma'anar da ma'anar sauka ake yi na nazara to zai ɗaka iya zuwa mudari ɗinsa ya hullu ko ya hullu to amma idan muka idan ma zai ta annufi na infaka ne halla ya warware akwai haka wanda ba nan da ya warware to wannan ya hullu yake duk abu ɗaya ba ya hullu shi ta wa hallun ko da kan take cewa ba wa hallun ba wa hallun domin ya hullu ne ka warware na na warware ba ne to akwai kuma halla ne ma'ana kai shi kuma na alaliya alaka shi kuma ya hilli ne ke fuska ɗaya wala ya hilli da mubata mutu ba su ba su ba su da ya hilli ku ke cewa to halla na halak yubari ku ya hilli halla na nazala ya hilli ko ya hulli halla na infasta ya hulli ite wala taqaw fi fa yahilla alaykum ghadabi kada ku yi ciki ku girman kai a cikin abin da na azabta ku da shi sai ciki na ya tafi ba ku yi kuma duk wanda Allah ya yi hikima ya ki goje masa gobe da ta dace to kuma Allah ya karba ka da wannan da Allah ya ce kulu min dai ba ba da kamatu kana hango da wanda an saka musu da abinci daga sama redimet sai su ci shi yasa ya zama arzikin Allah da ya sauka a wanda ta ci yau yanzu wanda yake cikin kawai ba ko ba ta sama aka kawo da ya hankali ba ya zama na kulu ma duk abin da za ka ci ka tuna kamar an ce maka kulu min dai ba da ba wala duk ɗaya da saukakken daga sama da saukakken na ƙasa duk shi ne wa ya fito da abincin ya fito ɗanye wa ya ba da wuta a wuta daga ina aka sami da dafa abinci in duk abin da za ka samu na ara duka shi ma saukakken ne halittaccen ne daga Allah kawai sai an kasa ka jona nan ka fito sai ka ci jona kashin wa ya rasa wa wanda ya san ka jona nan ka jona nan duk ba daidai to duk gaba ɗaya harka ta Allah to idan kana ci da rinka tuna arzikin Allah kai to da haka in ka ci kuwa wala ka da dauki kuma in kuka ci arzikin Allah bayan Allah kada ku ji ji kada ku girma kai da kuka ku da ku idan kuka yi ba ya hilla alaikum wa barakat wallahi cikin Allah ne ka ku kun ci cikin Allah kar ka ce wani ya kwace wannan abu ka san inda ne ka da kai kawai ka kawai ka ji tsoron kawai ka kai ka kada kai kawai kai ka kada kai cikin Allah ba ka san ina za ka yi ka ga wani cikin Allah in tashi saukar mutu ba ga kuɗin da komai sai haɗa su da mace a cikin gida a dina ciki a yi a dina ciki in saƙa wa Allah shi kuma ya wanda zai saƙa wa kuma cikin gida ta ga ta cikin da ba shi da ya zo zai bacci in kana su ko kwallo ba ta hana da ya fito wa cikin da harkoki da yawa ya zai eh da Allah da Allah Allah Allah ya da Allah da ya ji sai ka kawo ka saka ka ba Allah ka shi ne da baziya to wa man yahlil alayhi zabadi faqad hawa wanda duk ciki na ya tsaka kansa inji Allah wannan ya halaka ya fada cikin halaka eh
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم هدى وإني لغفار ثم اهتدى
وإني لغفار الله يعيش ya yi shaida da duk bayan da gaba ɗaya ta nufi ya ce inni na gafaru ba ta ce da gafaru da zambanin shi ga gaba da shi a nan ni gafaru ne sarki ne mai tunƙaho da manyan tunƙaho in ya ga shi ne kai zunubi kai kwargaga ka gano ba daidai kai ba ka taho ya ga ba ta maka ne mulki ka ɗan ko ala ka ɗan ka ta ce direba to shi ne bai gano ba da daidai in ka zo ka ce ai ba ba ta wuce kai hau amma Allah gafar ka dawo to ina jiran ka dan ni gafar ne ne mai mai tsayin na fara na ka ga ba ba ka tashi in ka tafi kada na za ka gafa kana ka tashi in ka tafi kada da fari ba tsayawa ima rahamar ba tsayawa sai ma ka har da tsayawa shi na rahamar ba tsayawa saboda ka fara da sai mu gode wa Allah sai dai sai dai abu yana abu da amma ka san tubar da za ka yi din ka samu da tsaro yana maka gafara ya yi tuba sai ya zama tuba sai ya zama tubar da abin da kai a kan san na bari kayan cewa abu ba kai ba sai ya zama tsarin ya ci ba ya ka tashi ba sai kuma ka san ya zama da kawo ka ci azaba ka to kowane jirgin kai haka in za ka yi da gafara sai Allah ya fara amma idan ya zama cewa kawai shi ke nan ka taɓa kawo ba kawai ne sannan amma da ta yi wani yin zunubin a sannan ma zunubin wani kila in kuɗi ne ka aika ko wani harka ce ta zunubi ka haka tura wata kuma ka zo da sake na kuma a nan ba kuwa ba kuma ba dan ta yi liman tsara sai wanda ya tuno to shi ba kuma kajin da yake sai ya zama kayan su idan kuɗin ka aika ba ku je ba kake ku dawo an zuwa abokan harkar su ya aka yi su kawai a bari su ke nan ka nuka tuba da sake gane wa kayan daban wannan shi ne da aka ce kayan su kan tsara da ya saka ce ka fara ne su ce kayan tuba da ake hajja sannan na biyu idan kana gani kana dogaro Allah da fara ne shi da Allah da fara ne to ka san da za ka je ka ta bayyana ta ta'ala shi Allah da fara ne idan kai tsakanin saban da tuba da za ka yi ba kai ba ka san za ka yi ka ɗauke ka ba Allah bai ce ka ba ko ba ka ji wani ba ya ce da lokaci na ka to ka ga ba za ka fice da cewa saboda Allah da fara wani bari mu je mu kai ka a kawai ne idan ki kan ya da ne saboda ka ce ba ka shi ba ka ka to ki kan ne ka ga ba ka ka ce to ka ce ba ka ba ka ka ba saboda ki kan ya da kada na idan ya ba ka shi shi kai kana kai ko kuma kai ka ba wanda idan ka ce ka sai da su mai mubaraka suka ce wata to aiki ne ke mawa da ɗan so su aika ka kare da fata ka kawo ba na Allah bai ka da su suke da kawo a to wallahi na dawo ka sake tuba saboda Allah Allah bai ne maka da yake da tsaro sai kuma ba sai ne yau da shi an haɗu shi da fara ta ne yau da shi وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى kuma ni mai gafara ne liman tawa wanda ya tuba wa amana ne aiki na gari wa amila saliha ya tsaka wanda ka da wani daukar da wannan mun hayaki ne da Allah to waɗanda wasan sabon kurkin makabatar da suka kuna wa tara wuta tana kashi za mu yi da wani amma kuma ga da a haƙura kai suka da haka in ya zo in ya zo kawai a yi tare sai dai ana idan wani ya san waɗanda suke yi to sai yi haƙuri a idan za ka tashi yi haƙuri a yi wannan ya haƙuri a jirgin ruwan mai to je da ilmi da gafaru liman ta sai Allah ya ce Allah shi gafaru ne liman ta ga wanda ya tuba wa aman ya imani wa amila saliha sannan ya aiki na gari sun ma kada sannan kuma shi ya to aiki da imani da aiki na gari da tuba dukkanin su ba su yi ba ne to aka ce ko sun ma kada sannan ya shirya eh wanda ya tuba ya imani ya aiki na gari sun ma kada aiki marar ala'a da sannan ya wuce a kan wannan to wannan shi ne zai ci gaba Allah lafiya kuma ku gane cewa ba zama na gari ba ka kai da Allah kana nan shi ne amma za ka iya zama na gari da tsari ka zama na gari yanzu ka zama na gari an jima amma ya zama cewa ka zama na gari a cikin ba wanda ya zama na gari a ƙarshe ya wuce da nazarin daga takarda da wannan shi ne mutum na gari domin duk wanda ka ji an ce da nagari wanda ya lalace guda nagari ne wanda ya lalace guda nagari ne ke ba lalacin da bane to kada wato nagartakar ka ta ɗauke ka su sa ka ka rinka jin kamar ƙazamar kenan ita ta zama ka kai a nagari wannan shi ne haka wannan ayar ta zo da abubuwa da kuka wanda ta su ne ake samun bukatar biyar a dole ya rubuta su ku da ɗaya uku da annabi Allah ya fara nan a yakiyar da su na ɗaya a tsoro su ba an fata da su ko mun yawan kuma mutum biyar ya rubuta su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa Allah ya ci kuma ya bin adam ya ta da laubara da zulubuka anana sama da zunubinka zai kai tsoron can sama daga ƙasa har sama zunubinka ne idan ka zo ka tuba gare ni kike ka farko ka wani abu baya zai ce a sai da agoji ka wata kai ba ban damu ba ta san tuwa da ni da to kaga tuba yana da ni kaga akwai ka sannan ce wa amana imani ne ke da ni al-islamu wa imani ne ke da na kalan da imani da musulunci suna yanke abin da shi yake na bayan da musulunci kafiri duk jiya da ya kwafa da duk abin da ya yi da cikin da alfarmar abin da Allah ya hana yadda ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi zunubin da ya zuwa zai dawo kamar yadda uwar ta yi sai dai in ya ci kuɗin mutane da nan ba za a iya ba kaga a mutum ke nan domin ai ake saba wa amana kaga a mutum da makarsa da jini sai wa alana salih aiki na gari shi ma aiki na gari yana ciki da jini wani aiki ko ba a ba kananan zubai domin inna sanati suna sayya ayyuka na gari suna su da shawa nuna ranar da waɗannan abubuwa guda uku duk su zuwa su cikin ni daga fara da man ha wa amana wa alana salih kuma haka طيب.
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي ترضى Allah ya ce wa ma adalaka an qaulika ya Musa miliyon annabi Musa ya tsallake da bani Isra'ila da ya tsallake da su Allah ya ce ya zama tare da su wajen da ba a tsawa shi kuma sai ya gaggauta ya tafi wajen da ba a tsawa ya yi fara yin ba kafin su tafi sai Allah ya ce ma a jalata an kawo da ya musa me ya gaggautar da kai ka taho kai kaɗai an ƙaune ka ka bar mutane ka ka taho da su ba ya musa Allah ya tambaye annabi Musa wannan barka ko kai na ba yaje kana sai yake humu ulai wadannan mutane na humu ulai ala asali ai karimu da ya suna ala suna kuka suna da da gudu zuwa wato ga sunan a tafi to yanzu sai a ganin ka haka wannan duk an ka tambaya sai aka masa me ya gaggautar da zuwanka ka bar mutanen sai ya ce ai mutanen nawa suna dab da ruwa wannan ta amsa kayi kayi sun da ba ba ba ba ba ba ai shi gaggawa da ake nema ba da ta aka yi ina mutanen na sai su suna da yanzu suna da zuwa a kan wani zai je ne amma kai ne ya gaggautar da kai ka tawo kuma mutanen ka yawwa to wannan abin da ya fara fara sunan shi hanzari kafin ya ba da hanzari sai ya ce kuma da kuma mutane ma suna nan da tsawowa ni ko gaggawar da ne yanzu an da a jirgin ilai karaji ita ce amsar daidai tambayar da aka yi me ya zama da kai ka taho kai kaɗai na yi gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji na lisarba don sauƙin yardar sai na kasa tsaya sai dai gaba amma mu mu kula da kula da wannan ne kaga wannan shi ne tambaya amma abu da farko an gani ne ya bayar cewa kuma ba wani da za su ba da sunan yin Allah ni ko abin da ya sa ka gani na da har na ba su la gaggawar neman shari'a dan kai dole to
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأمد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قال kamar an ce to da annabi Musa ya ba wa Allah wannan amsa cewa ga shi ya gaggauto ya tazo ya bar mutane da kuma suna tafe shi kuma ya zo ne don neman ya tsara Allah me Allah ya ce masa qala sai Allah ya ce masa fa inna karfata na qawma min ba'dika to dai ka bayan ka baro din karfata na qawma mun cikin dukkan da Allah mun da shi min ba duka bayan tarowarsa wa akan da zai samu sai aka faɗi na rufe da kake samu wannan wanda yake a cikin kabilar da Isra'ila ya aka da ba ya ko ba ya ko wani ko sai Allah ya ga annabi sallallahu da kanta cewa ba ta ko ai kina da shi ya ba ya da kina ta ba kina ma da Allah ba ta dalilin misali shi samiri wani ba kusa daga cikin kabila wani isra'ila ne na samira sunan kabila ce babbar da kabila shi ma kuma mai girma ne a cikin shi shi ne aka ce mahaifiyarsa ta haife shi a daji ta haife shi a daji kuma sai ta mutu ba kowa a wuri sai Allah ya turo da dalili sai ya dinga a renansa yana renansa har ya tashi girma sai ya ratsa ya ba shi abinci ya ba har da ya rayu cikin girma kuma har ya saba da ganin jibrilu amma ba a tuka ta mala'ika ba tuka dai ta yadda yake zuwa to da ya gane ya cewa abu mai yayi wa ne shi yaron ya gane da jibrilu sai ya ga duk inda abin hawan jibrilu ya kofata ya kofata haka wajen da ta ce amma sai ga yayi rai za su ce da wasu abubuwa na ciya nan da duk dai wuri sai da duk da yake ba kai to kawai sai ya buwa nan haka wanda abubuwa suke rai tare da haka tun a ran sai yana yaro sai ya fara jarraba wani abu idan ya sa a cikin komi sai ga wani abu yana ya ga wani da shi ma ya ya gane sai ya koya kasar to anan insha Allah ya yi shi shi anan Musa to kaji ya fada da mutanen nan to faraja Musa ila ummi Rabbana sai annabi Musa ya dawo zuwa mutanen sa a kusa yana ne to kusa da bakin shi akan ne ita ce abu Allah ya dawo ya ce ina haka da mu ka fuskanci mutanen kuma sabiri ya aka da to cikin da bakin cikin akan wani akan ne ne to ya yi ne wai da ne fatanna ba ku ce fatanna mu muka kuce su mutanen ka da za kuma ga da bana a cikin to anan ne yake da ai Allah da ya fatanna ka mu ce shi azalla mu ce azalla mu azalla mu to mun ku ci da ya kalu da gare amma kai ya azalla kenan yadda Allah ya ba ka ne wannan hikima da ya sarrafa ta wurin ɓadda su to wannan ba shi hikima shi da ke cikin wanda aka yi duka wanda Allah ya jarrabu mutane da kane Allah ya jarrabu Allah ya ce na jarrabu mutane da ni ba ka shi kuma ya ɓadda su haka haka ya faru to shi shi sai Allah ya jarrabu kan shi da akan shi Musa kare abin da yake ba akan ne jarrabar da Allah ya yi wa mutane shi ne ke to a kai to aiki guda biyu yana faruwa da wani aiki daga Allah ne wani kuma daga ɗan adam ne to irin wannan yanzu fitilar da Musa ta ne da bin ta da suka yi wa mallaka da zai ne amma da Allah ya sa har Musa ta ne ya samu wannan iko to sun farko ba ba Allah ne ya turo a zo a yi masa mauta da bai zama haka ba da ya zo yin haka to duk anan duk anan da rabu duka Allah ya ce annabi Musa ya dawo ga babana yana mai fushi a kufar yana mai bakin ciki a sai ya ce ya kauni ya ku mutane na alam ya idukum rabbukum wa'dan haqqan yanzu ubangijin ku bai muku alƙawari alƙawari kyakkyawa ba wanda ya inganta ku gaggata shi cewa zai ba ku a taura na tafi zai sako muku a taura da alƙawarin da Allah ya muku shi ku ko ku dawo ku kuma ku zama ne ku zama Allah ya ce afqala annahu zai afqala alaikum al-ahd yanzu lokacin alƙawarin da ne muku ne ya kawo da nake zan je in dawo ko kuma da nake in na tafi biyo lokacin ne muku kawo ne har kuka kasa jure in je in dawo ko kuka kasa jure biyo da za ku yi shi ne kuka fara bauta abin da za ku bauta ba Allah ba Allah ya ce am arastum ayyahin da lakum gababan ko ku kai abinda kuke so kawai gabanin ya rasu ku kuke da ubangiji ke sauka muku wannan kuke nema ba a halattun motsi da kuka saba mu alƙawari na kasu da ku biyo da na cewa Allah ko ba shi na farko da jide a ce kuna kuma a cikin zakon Allah ne amma wasu suna bauta me ya faru
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا أملنا ولكننا أملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك عرف السامي qalu sun ji mutanen nasa sai suke ba a nan mun ga amsa suka ce ma a kamasna ma idan ka bi malikina mutallakin ni ai bi malikina ko bi mulkina ko bi mulkina duk ɗaya ne ne da ke amma ba in da a nan ba malku daban milku daban mulku daban milku da fitra dukkanin uku suna nuna mallaka wani abu dukkan su in ce milki malaku milki ko mulki ko milki to kowane da ɗan ne a madina na kayan kama da su wani abu in ka ce milki da fitara mallakar wani abin da ya fi iya gwargwadon zafin ka kudin ikon shi ne milki da kasara kama da shi wani abu amma ban da wani sana'a da kanka wanda yake aikin sa ilimi idan kake kuma man kama da shi abin da yake naka da wanda yake na shi wanda ba naka ba ma na wani shi ma shi yake mulki sa to mulki ke mulki kuwa kama da shi abin da yake aikin sa kama da shi na wani da kama da shi wanda ya mallaka shi ne mulki da duk Qur'ani za ka ji ba a ce wa la amilku wa la Allah ko man ke da gudu domin shi mamman da shi wanda ya mallaka ne da abin da ya mallaka su shi ne wannan su sai suka ce ma a halakna wa ilaka ba mu san alƙawarin da ba Allah ne da milkina kaga da ikon mu na mu na kanmu sabiri ne ya zo ya fito da ikon mutum bimirkina ita ce bimirkina ɗin Daka ba mu zama mun ta alƙawari ba, ba mu ce wannan Allah ne ba, haka kawai da wani da kamata su tafi. Walakin nan, amma abin da ya faru da suke ji, kumminna auzara ko hamalna auzara. Mu an kora mu da wani nauyi ko mu ɗauko wani nauyi. Mun yi na tsoni daga kayan adam waɗanda suka mutane da alaƙar mutane da hawa. Wato, sun kayan da mutanen da amma shi da ganin abu inji ko da wani abu da daga bayanai da dina ne suna yin abu a tsakanin to sun aro kayan ado na kuɗa mutane da tsawon da aka rika su a ruwa to idan da aka ce su bar gari da daddare ba ku samu damar koma musu ba to sun su ne kowa da za a gane cewa za su kaga kaga ba ba ba ba ba ko da ta kawo da su to da ta kawo da su suka kana kawo da su su kuma ba su da kan halaka ba da ke samun yin su ba kuma wani sai ne wani mu tattara burin ka gaba ɗaya mu je ba wannan kaya da su ka shi ne su ta haifa waɗanda mu kara su kuma su ka ga burin wurin ba su san yadda abin ke ba kuma ba su wurin su kama shi a nan su kira su ba sai su bayyana nan mutane za su zo ba da to amma da ta cikin su ne da saboda ta san sabon imani an ce hakki wani suna neman su kuɓuta da hakki wani ne ba kawai su kuɓuta da karamin hakki ne ka fara wani ba kuma to su duk kenan sun kuɓuta ɗin daga ashe daga karamin hakki na na babu isra'ila kayan nasu to kuma sun fara sun ba kowa su wani wani wani sun fara hakki hakki hannu da ga yau kuma hakki ka fara haka yake ce to abin da ya faru kenan hujjina auzaran min zamin tsauni an tsora mana ajiya ko ko mun karɓo waɗansu nauye-nauye na waɗansu kayan adam mutane mutanen fir'auna don haka fa kazakna ha sai muka jefa ta a cikin wuta da ubannin sami shi yake mu jefa fa kadalika shi ma samirin nasa ya jefa al-qasam al-qasami abin da yake shi ma ya jefa wannan shi ne ya faru a cikin al'ada to da ya jefa da mutane da suka jefa ya jefa sai ne ya faru فأخرج لهم عجلا جسدا له خواق فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا ashe kiwon wani yana so ne wata lalata ne yake ku jefa da dinarorin da azurfi da kuka aro ya ga in an jefa za su narke a wuta inda wuta aka jefa in aka nan suka dace a wuta sai su tafi su kuma sai ya ɗauko wannan sai ya tsera shi da zai iya sa wani abin ƙarfan da bane lallar ya ci ya yi ɗan malaki ko ya wani abu mai haka yin ba da haka ne ba ko haka ne don haka fa a fara da lamar tsajinan da kada sai ya fitar musu da wani ɗan malaki Allah ya ce da kada kamar jiki ba jiki to sai na ɗan malaki wanda ita kai ba za ta ce na duniya ya ya koma jiki da nama saboda ne saboda ya sa wannan kashe koyi ta kokakar abin hawa fir'auna wanda ake samun rayuwa da ita da ya gama tsira ɗan barci a gwan sai ya jefa a gabatinsa sai ya zama ya yi marmarai marmarai sai ya gashi sai ya fata sai ya zama yana mai yana magana ijila da jasada Allah ya ce lahu wa yana da zuzuzu irin kamar zai magana yana da tuntun فقالوا كيف تكفي يقال بعد العالم كيف تكفي فلو الحمالة هم زبانية وقوم ولا أقول أن تقول لها رسول الرسول بكل عام سيراتي تلقي بذلنا ولا Yake nan waɗanda mutane da suke zai da shi sai suka ce hada ila ruku. Wannan da suke gani da ɗan gudu ɗan marakin shi ne ubangiji waɗanda ba mu da ai ba wai ubangiji ke ba shi ma Allah mun san wannan ne ubangiji da fara shi ya tafi da nan auren ya ma da wannan to amma ai ai haka anan akwai akwai kida kuma ne ka ce to ubangiji ku ne yanzu wannan shi ne ya tafi da wannan saboda Allah kuma kafin a yi jiki ina ma wani ne akwai wani da wani da Allah ya ya ya ya kawo da wannan ainihin حق على ربك ترجو دان عليك أفلا يرون أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا أفلا يرون حجاب الموت في أي ميزان جيدا مباشا إلى جنة أن لا يرجو إليه قولا سوى سوى من لما يقول إننا هو هو هو هو ba ka gani ba ya dawo mutu da idan suka bauta ba ai bauta ba idan suka bauta ba yana cewa na gode na gode ya ji ne shi ya dawo ta so an gode an gode da rubu da rubu ba ya wani ba ya iya cewa ta sai hu hu hu ko a rabu da daya wala ya mutu don barba wala na ba ba ran da kuma suka bauta ba su ce ce to ga ran wani ko kuma a cikin wani wani ya ba ku da rubu ce a azabta ta wannan ku bi irin wannan hali shi ne Allah wanda idan kake azabta ta in kai ya ba idan kuma yana so ya faɗi abin da yake so ya faɗa ya faɗa to waɗannan sufofin guda uku ba da cikin Allah yanzu mu aula ya zo da magana cewa ta abin da nake so ga abin da ba na so sannan idan ba ku yi ba ya cutar da kai ya azabtar da kai idan kuma kai ya amfana da kai wannan sai Allah to suka ce Allah ya yi kuma da duniyar haka la ya yi idan ko na zo da yake cewa ka ku gurin banza kenan kuma wanda ya zo wala ya so ba ya cutar ba ya amfana da
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ولقد قال له حقيقة وقت أنا فقدت لما تكون لي دفن نوانا مدومن نفس النبي حقيقة دفن وقت كنت أقول أقوى ينسي قدامه يسمى بذلك قوة مكانة لعند الإلة نقول أقوى النبي موسى ينسي كدفن في سيرة أقوى النبي هارون بنجرة دفن akwai mutanen fir'auna a duka da Allah musa ka ji bangaren da daban akwai musa sami shi ma sa kuta da daban sannan kuma akwai ubangiji shi kuma da yake magana nauke da biyar yanzu a farko mun ji annabi musa ya tafi wani ubangiji ka ga fa'in annabi musa ke mun ji kuma Allah ya gaya masa ya fi mutanen da ya koma to ya dawo da ya dawo ya yi magana da mutane da cewa me yasa kuka yi haka kun yi gaggawa kasa jira kuka yi dawo duk da kuka wannan mutum kuma ba ki amsa kun ji wani kun yi wannan bangaren to sai bangaren annabi haruna to kad kala lahu haruna annabi haruna ka ce ku yi da ake wannan babban dan bawa ce ina da annabi annabi haruna ba mu ji cewa ni da shi a hanyar da ya yi ba in kuma yana nan to shi ne duk da yayi a cikin wannan abin da ake yi to shi ne kuma nan za a ba bangaren annabi haruna kad qala lahu harun hakika haruna ya gaya wa wadannan masu wasu kuna me yake musu ya kauni ya ce ya ku mutane inna ma kuntum turbi ku sani fa an turbi sai ku da lautar wannan abin da ake muku wa shine Allah wannan da yake hada ilahu kuma wa ilahu ne ba fara shi ƙarya yake Allah yana kan inda yake ba shi ne wannan ba Allah yana Allah ba a sani da inda yake kan yadda da baya to haka Allah Musa ya tafi ya gana da Allah nan Allah ya ce ya ce ya gana amma inda mutan nan ma yana yin da da yana da yana to ta haka yake inna ma kuntum am kuntum ne kawai da jarrabar bauta wa Allah amma inna rabbakumur rahmanu amma hakika ubangijin ku inna rabbakum ar-rahman ubangijin ku ba dan mutum bane ar-rahman ina ba dan rahama ta ce ma ya take ku daga cikin koko a cikin koko dan rahama ta ce ta kuka yi wannan ne gudu muku na ba dan rahman ne ba ai da kuke ya tsere da ku kuma kuke bauta wani albashi ba ai da kuka azaba to amma kada ku ar-rahman ne shi ta ce annabi haruna alaihi wasallam Allah ar-rahman ne إن ربكم الرحمن فاستجيبوا أقول لهم يقول لهم استجابة ويقول لهم فاستجيبوا يقول وأطيعوا أمري كبوا مرمينا لكي وأنا لا يكون الله وأقول الله ما wannan kun ji mun ji ne a cikin harin da mun ji cikin annabi harin a cikin magana to da annabi harin ya ga ya ai mana sauraron mu sai ko an da suka kafa harin tsari sai suka lanna bara alai a cikin da ma ba mu ba za mu fice a nan muna bauta masa za mu tsaya tsawon lokaci muna bautan mu hatta yarji a alaina Musa har sai annabi Musa ya dawo zuwa gare mu ya ce wannan ne Allah na gobe shi ne Allah ba shi ke rasa zama da matsayi ne to
قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري to yake ƙara to kuma yanzu an dawo da annabi Musa da ya gama mutuwa shi kuma yin magana da mutanen da mutanen da cewa me yasa kuke wannan me yasa aka gane wannan sai ya kalli Haruna yake Haruna ba na ce ka kulutuni fi qawmi ba wa aslih wa la tattabi sabila mujrina ba kai na ba wani halitta a cikin mutane na ba menene ya sa ka ba su suka yi wannan me ya sa ma mana ka ina aika hubarsu me ya sa lokacin da ka ga sun bata Allah ta tabi ani la ta zabi ya ce me ya sa an ka tabi ani ka ba ji ba ya rasa shi ne me ya sa ba ka ji ni ba kai maza ka ji ni ka ce ya an uwa ga mutanen abin da suke yi da gaggawa ba a ɗaya tsawon lokaci ana ta wannan masa ba me ya sa ba ka ji ni ba aka a soka amin yanzu ka fara umarni na da nake maka wa aslih wala tattabi sabila man tattabi saurari abin da ba daidai ba yanzu sai ka bari ana kada ka bincike kana nan to me ya faru
قال يا ابن أم لا تأخذ بمشيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي to a wakan akan cikin wata sura da ya jawo alƙalarwa saboda cikin allunan alkawar ma da ya taɓa wajen rubutu ya zo ya canza ana da su kuki na saboda cikin a cikin jira a Allah sai jefar da su ba da yana jefar da su ba abin da ya aka da jira a ciki sai ya kama kan ɗan uwansa harin su ke ya kama kansa gashin kansa kuma ya kama jelinsa yana ja da ƙarfi ya zurrufi ilai yana janta zuwa gare shi qala ibn umma inna al-qawma sar'atu li wa kadu ya'tuna li ita yadda umma ya tsaya ruwa nan wajen ruwa saboda tsara ita inna al-qawma sar'atu li la yi magana da ita zai amma wa'annan mutane sun ga wani na inda ka wato kusa na kasuwa wa kadu ya'tuna li sun kusa ma su tafi fala tukhlif bi anati ya aka dawo ta da Islam su daga muga ko azu sare mu haka to anan ma sai ce la ta kun gudu da shi ta ci gashi gemuna ta ce ko da gashi gemuna wala jira'i ta ci gashi kai ta ce ko da kaina inni khashitu an taqula faraqta bayna bani isra'ila ni na ji tsoron abin da ya jawo kaga ba ban bi ka ba ɗayan biyu uku na farko khashitu an taqula faraqta bani bani isra'ila na ji tsoron kar ka ce na raba tsakanin bani isra'ila saboda akwai wanda ba su yi su bautu gunkin ba sun zuwa juna to kan mu ce za mu yaƙi waɗancan da suka yi ka ce mu kuma na raba kan bani Isra'ila wasu sun kashe wasu ko kuma in tafi wannan in tafi da su wurin ka in bar waɗannan kuma waɗannan su kashe su ta kashe wasu cikin abin da za su shige kuma shi ma na raba bani Isra'ila walam tarqub qawli kuma na ina jin tsoron an ta koda ka ce mu lam tarqub qawla ban bi magana ba ban yi zuba shi haka ba dan ba sun yi bane wannan to sai ga ya Allah Musa wannan to an ce da ya ga ya Allah Musa wannan sai shi annabi Musa ya sanyi sai ya dani har ma sun yi cewa ayar da take sanyi wannan Allah ka dama fara da ni da kuma haka kaga an gama wannan tsaftar sai su duk wannan magana da muke ji ya aka da samu shi shi babban ne eh dan nan duk masu bauta take magana to ya shi samu da ya faru goma
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Ƙara, sai Allah ya wuta ya je wajen shi kuma same shi, shi ma faɗa duka, ai ma shi a maka dayi ila ma sana, ila ma sana ta ya same shi, me yin ya ɗauke ka, wani shi a ne ya ɗauke ka, ka yi wannan abin da kai ba ni labari. Ƙara, sai sami ya yana mai ba a nan wuta da hujja, ita ba kun ku jima da ne su yi gaskiyar magana, ni na ga abin da ba su gani ba, kenan wacce ba ku kasance ne lokacin da yake zuwa wurin ka. kamar an ce menene shi yace na ga abin da basu gani ba dan ka fa abar ku abar ta min asar rasuli sai na kwashi wani dan danki daga asari wato gurbin taguwa ko kuma gurbin kofatan abin hawa shi a rasul jibril sai na ɗaya gurbin kofatan abin hawa jibril kana basu ha sai ne jefa a cikin wannan dan marakin dan haka ya zama jini da nama da tsoka kuma yake kazalika sawwalat li nafsi kamar an tambaye ni duk sirra ake da wani koya kazalika sawwalat li nafsi haka rai na ya ga hudi na jarraba ni ne ya nabi sai ke baka قال فاذهب فإن لك في الحياة الدنيا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلقه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في الجنة ثم لننصفنه في الجنة ƙara sai annabi Musa ya ce to shi kenan nan za ka ji cewa to yi ya annabi Musa ne yayi a nan ne ya faru sai annabi Musa ya ce da shi to sakamakon ka to ka tafi daga cikin mu fa inna lak fa inna lak fil hayati kadai a cikin rayuwarka abinda za ka ringa faɗa a mu ai mu ga hayatika mu tsawon rayuwarka ka tafi kana cewa la nisa da duk wanda ka gani kace ba shafa ba shafa kaska shafe ni ka isa ka ai za ka karbi ni sakka ki zance ne duk wanda ya kusance shi sai kun dinga wani zazzabi mugun zazzabi da kai da kake zance shi da shi ya kusance ka azaba da za a yi maka kenan kuma wa inna laka mawqidan ba wannan azaba ka ta lahira ba wannan azaba ka ta duniya kenan ba kai ba hukunci kenan ba zai kara ka da wani kaga in kenan wa inna laka mawqidan kuma kana da alƙawari na wata azaba daban a ranar lahira lan tukulifahu idan ka ce zaka kuli kawai ka sani ba za ka iya saba wa wani alƙawari ba sai ka je masa ko kuma lan tukula fa ba za a saba ba sai an tafi ka san wannan alƙawari kuma yanzu ila ilahika duba wannan ubangijin naka na ƙarya da kai wanda kake bauta masa ka kake raya ubangiji allazi zanta ay dumka alayhi akifan wanda ka dawoma kana bauta masa la nuharri annahu sai na qum sai mun kona shi da wuta ثم لا ننسفن له sannan za mu sheke shi nafsan shekewa tsiriyarni a cikin kogo a cikin kogi ya tafi ba sauran wani ubangiji ba Allah ko da kallon ba ba za a sake kuma ba za mu je wannan malam mu je ne
إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما inna ma ilahukum sai Allah annabi Musa ya yi wajen wajen annabi wajen mutanen sa gaba daya duk mutane da ya wajen ubangiji ne ya dace yake kun ga ilahu ku ubangiji ku ila allazi la ilaha illa hu wanda shi ba wani abin bauta irin ba wannan kalmar din ko kuma ta kuma yin gaba ko da wani yayi wani wanda yi ba to shi ilahu la ilaha illa hu shi haka yake wasi'a kullu shay'in ilma kuma shi ya yarda komai da ilimi ya ce ya tafi abin da ya yarda kowane duk wani halitta ilimin sa da ya yarda komai ba iya ilimin iya abin da ya yarda shi ba ta da shi ba shi ubangiji wasi'a kullu shay'in ilma to كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا kita juga orang aiki da kai kisa rama Allah ya ce kazalika kamar yadda muka iskanta maka kisa annabi Musa da Haruna da Fir'auna da Ali na kusu alayka ya annabi Allah muna iskanta maka min anba'i ma alkaba daga ainihin labaran manya manya na abin da ya wuce a baya kaji kamar da kai aka ga annabi Allah وقد آتيناك من لدنا ذكرا حقيقة من بعد ذكرى القرآن الكريم من لدنا منين فائدة من لدنا إنا آتيناك من بعد ذكرى القرآن kuma ne yanzu cewa min da duna eh tana da min da duna tana da za ta zama abu duk da kuma da aka baya a baya an ko da su da ma'ana ne Allah zai ga annabi annabi duk mai ya mutu su wanda aka sauko da ba ko za su kai da wannan ma'ana ce aka fara to duk lafazin da suka gana ta ce ina wannan ma'ana misali da shi nake je ka ba da kada ce ba to da duk wani ce ai ma ai abu ne to su a wani suna da ke jirka ta ta ta ta ta Allah ya ce da shi an gane to kaga ma'ana guda ɗaya za ka iya ɗauka abubuwa da su zai samu abin da suke wato da ma'ana aka zama da dini kafin ya mu ko ba haka ba shi ne lilla dunna ta mu ko Allah ya ce mu ba ka zikira lilla dunna lafazin ta daga wurin mu ma'ana ta daga wurin mu idan Allah ya ce kaza wannan kaza kaza a ba ne kai da wannan naka ko da na gari ya yi daidai ba a ce irin su ɗaya da wanda aka faɗa ɗin to ba a yarda da naka ba na Allah dai shi ne sauƙaƙi shi ya zama mulla dunyatin shi ta ka ga alƙur'ani Allah ya ce in kuwan lahu ahad da aka tambayi Allah wani irin kala ne Allah ne kada Allah ya gaya musu Allahu ahad to da da Allah ya sai ce sai da sai Allahu ahad to da aka ake gaya musu Allahu ahad sai ya ce musu Allahu Ahad shi ma sai ya faɗi cewa ga ya musu Allahu Ahad haka Allah ya ce yadda Allah ya faɗa haka zai faɗa hada kullun ya faɗa amma ka ga yanzu a yare ba wannan ba da ba idan ka ce je ka ce ina kiran wani idan ya biya zai ce ana kiran wani to sai ya ce shi ma da shi ya ce je ka ce ina kiran wani to duk Qur'ani haka annabi in Allah ya ce je ka ce kaza shi ma Allah sai shi manzo Allah ya ce Allah ya ce ka ce kaza har da ka ce in yi ba saboda lillahi billahi lafazin da Allah wanda Allah ya ce ba za a ba za a ce wannan kuma ba bai yi ba amma sauran ne da rai a an ba su ma'anar ta ne da su da ya ce a kai na ka jira to amma min da billahi Qur'ani sai Allah Muhammad alhamdulillah